السبيل الناجين والعاقبة للمتقين والعقبة للظالمين فجئنا للذي ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau da ba da amfani ya hudu wajen shaban shekara ta dubu ɗaya da yi da arba'in da shida bayan jira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam da zama da zuwa madina wanda ya yi shi ya yi ga watan biyu shekara ta dubu biyu da arba'in da biyar da iya idan ba manta ba mun tsaya darasi na arba'in da hudu za mu gaskiya da suna arba'in da biyar a wannan littafi mai albarka na amalin yau da laiya na babban malami ahmad bin muhammad al'arawa a kaiwar musulmi a yi mawula da ala wanda za mu tashi shafi na tamanin da ɗaya daidai kafar gaba ne ke cewa حديث من لما التأييدين الكبر باب ثواني ثواني المالي بالكلام فيه باب باب كيف وكان أحكام لا يمن إيمان بالكلام أولا مثلا دين الوزع لما أصدقت الثلاثية في جنة الوزع من الوزع أمر الثلاثية على الزمان آمين ما يجي باب ثواني المالي بالكلام babu da yake magana a kan ladan wanda ya ba da zancen nan kuma hajjiyar mutum kai ka fara yi masa sallama قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا إبراهيم بن الحجاج الثاني قال حدثنا أبو عوانة عن باري الحسن قال حدثني رجل عن باري الحسن قد قلت أحفظ اسمه قال يتكلم علينا ثم جلس شيء ما لم يكن يمكن يشاء على يا كانت ما لم يكن يشوى سائر المسند لمسند أبي على إلى أن تجابه ya kanta da shi shi kuma yake ya fito daga malamin da Ibrahim bin Hajjaj al-Sani shi kuma daga malamin da Abu Awana shi kuma daga malamin da Gani bin Sassan shi ma ya daga malamin ka wani to daga nan ɗalibin hadisi zai tare an rasu da hadassar ya rasu da tuwari inda ba ta hali ba ne daga nan zai ka gane shi ne matsala ta yi kana cin wannan za ka gane waye ne in ba a san shi wani ya yi wa hadisi ke nan inda ba a san shi ba wani wa a ina ka ji wani ne kai haka da tambayi da tunani Dukkan da za ka ji shi ne yin da suke da za ka kawai yana yawo a shi za ka ya fi yawa a duniya yanzu ko da waya mutum ya ce ku kawai zai na ku zai rubuta sai wani kuma aka yi za a ce shi wata kila gurin karatu ba ya babu labarin ka ga ya ya tsoro da kariya shi za a zaba yin da za ka yi za ka yi ya haɗu da shi ne da shi ayyu hadisa kulli ma sanya ya yi shi ne da kariya ya zama bakari ya rasu abin da ya yawa da labarin in ce so kake komai na da za ka ɗaɗo za ka zama ku domin shi ne wato za a ce hatu burhanu ku kawo da ni ya kace ai ba za ka za ka yi wa ya gama kawo da ni ba kawai shi kai ne a majalisa an zauna wuri da kawai wani ya ko kuma kawai ka buɗe youtube ko waya facebook kawai ka zo yana bayanin wani abu kuma ka tura wanda ba shi kafin islam shi ne damar da yawa da abun ma zuwa waya da mun zauna da mun zauna da lafiya cewa yi ma kullum ba ya faru da yasa ba aka larabar mutuwa ba duk abun da ake zai yi ake faɗa aka sai ake faɗa akwai abun da ake kai shi kake zama kai ne ne kawai kana dawo wani abu ne da ka sani sai ranar da wani yau ya lama sai ka tura shi ke ranar amma wani abu haji ne ko kana tura ka yi ka ga ka da ne duba in dai gani za ka duba ka duba duba na malamin to ke rauni da ka duba ya faru a wata shi za za ka yi ba tambaya inda baya ta hujjo ka zo na mun ka faɗa baya cikin karatun da kai domin ka duba domin ka duba to wannan shi so da haka wannan rajulun ne kawai za ka dawo da layi ta ba a yi ne da lela wa kuma abu ma bi kirawu na biyu hadisi mu ba mu yi wanda aka hawo rawun da ba a faɗi sunan ba in sahabi ya gani a lafiya ba mu da matsala da yana sahara ka kullum a hudu na'am domin da akwai gaba ɗayan adalai ba maka mai biya duk adalai su kari wani da kinka ya na gurbaro da kyau da wani mutum yawa eh a bayan lokacin da ya na gurbaro da kawai wa annabi ya yi annabi ba ya ce kawai ai Allah ma ya ce kuma ba su faɗa ba to shi ne ma da yake gaya wannan ne yake to wannan rasu da ke alama da hasan kai kuntu a farko ko a kofa ka je na haka cewa wanda ya mutum da ya gaya wa kamar ni ne ke a bakin kofar da za ko a tsaye da wani haka ga ya je ne gurin zama wa ayi ko ka mutu sunan sa alama da hasan a kofar alhasan kai kuntu a farko mawuyin da lafiya da sunan ai da zai ga ya ko ya wannan ai yi sallama alaina sun mata yana ya yi mana sallama sannan ya zauna sun mata nari sannan ya ƙara zaune da rushi ai yi ma ta yi kuluna hatta yi ƙudana da mu ma ta yi kuluna hatta yi ƙudana da mu ba ku shiga ba za ku shiga wani fadin da ba ku izini ƙara kullala ko kuma ma ta yi kuluna hatta yi ƙudana da mu ba kwa jira ya ba ku yi kala bi ne ke ruwa ya ke kunna da yin ka ja a a tattali a yi ya ce baba na ya ba da labari waye baba na ta yi ba shi ba zai fada ba kun ga wato ibrahim yake sai ce an da shi da kakana waye kakana ba kuma ba ba zan duwa ba zan kakan ba shi za su iya cewa wai mutattalin bi majhuli mutattalin bi majhuli hadisi ne da cikiyoyi da gaba ɗaya wa da wuce wani ne hadisi ya bai mutattalin
مسلسل كما على وجه عدد ayyar مسلسل كما على وجه عدد مثل أمام الله أنبأني كذا to da haka shi gaba ɗaya yake da da da kuma ina ne shi ka kusan mutum ku gudun ba san su ba to da haka guda ɗaya ba da bai da ba da to shi ne ba a jin illa bar ku ji ne Allah subhanahu wa ta'ala ya kula da kaya daga nan sai da mutane su ga gare ne yake man sallama ala qawli duk wanda ya wasu mutane sallama fa da hu bi akli hadana ku duba kalmar mai kyau ne amma ku yi ta ba za ta annabi ya ce wani mun bi yi ba bai ce ba shi ne ba a ranar cewa yi duk wanda ya muka ne sallama za a fi bi kashi a kan su bi ake a zanari da kyawawa goma don Allah ku bari wannan gurin annabi ya ga mana a wani hadisi ne da ke cewa wanda yake assalamu alaikum ya ne ne ya hanya yawa wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ko kuma muna yi inda aka gane hadisi ba zan bi ya ba a ban ba karatu hadisi abin da yake daidai kuma yawa domin da yake babu mambara a bai karami mabulan salam babu da yake magana kan wanda ya fara magana ta abu da muku sallama yana zuwa kawai da yake ku yana zuwa kawai da ya ba su ya Allah ya zawa da wani da ya san ba da wani kawai ya tsaya yi bai sallama ba kawai bukatar su yi to ya za su yi wannan قال اخبرنا العباس ابن احمد الهندي قال حدثنا كثير بن عبيد قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا ابن ابي رواد عبد العزيز النافعي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال sai malam ya ce labar bin ahmad malam mun ya kan da ni alim shi kuma ya rubuta daga malam mun da kafir bin ubayy shi kuma daga malam mun da rasulun bin wali shi kuma daga malam mun da ibn ali rawan shi abdul aziz shi kuma daga bin malam mun da nabi maula bin amr bin abu azalin da bawa abdullahi bin umar ya dinga ya ya ya shi abdullahi bin umar maula ne amma shi kuma maula akbar maula a'la da maula akbar وشيء رضي الله عنه عمر رضي الله عنه قال أبو لا يقول ألا كان عبد يديك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدأ بالكلام duk wanda ya fara da magana kaunar salami kafin ya yi musallama fala tu jibu farko wannan wannan kuma na to amma mutum da ya zo kawai sai ba a magana da shi kan nama ba za a bai da Allah magana ba za a yi magana ba kuma da ba shi ne bai da sai ya halatta a yi ba al'amru bil ma'ruf a ce ba ki kan nama wannan ba magana ba sai umarni da shiga ba ko to ba kai kan nama ko wani za ki kaza kaza kawai zai ce ya ga koyon kan nama ko shi ne ba da inda ne wani kan nama ba ka zabo to ya halatta ku yi magana amma ta umarni da ke kawo. Idan mutum ya zo da bai da wata baiwa Allah ta yi ne, idan mutum ya zo ya tara kara karatun Qur'ani da ya ba sallama, yaya shi ne malamin ka ce ga ka ce aya ko sai ya wala. In ya shigo masallaci ba, shi ne aka ce malami ne, zuhur salam, na adam ya kawo ne idan mutum ya shigo masallaci ya ce da niyyatu masjidi ai da niyyatu rabbul masjidi awwalan ana za a fara kai sarwa ko za a masallaci ba ana sallama sai dai sai ka yi qur'ani misali kamar mun yanzu da muke karatu gaba ɗaya mu wani yace yi in aka ce kowa ne ko ya sallama da wani ya ma'amala qur'ani shi ne ake ce kai mura'ati da ya yi mutane ka zo yana da abu lafa wani yake kai wani sanawa ka zo ana wani abu da za su yi da hankali shi ka yi wuri ka yi yadda su mutiri in ka zauna a kusa da kai kawai ku gaisa yawwa amma ka zo ba ko gaya ce ba da zaura ne sai kai sanawa me karatun Qur'ani ba wani in ya ga za ka ɗauke za a ɗauke hankali ya halatta ka ajiye an da zama sun kaji ko na tsayawa yanzu wanda ya kura a yau da gina hannu za ta da yanki bile a ake yi da jami guda na ji sallama ka ce shan za ka je ka za ka je ka ce wani ba sai an gama wani kila ka ba ko da ke ce ba ya kuma da zan mara ba ya halitta eh ka ba ba gudu a gudu lokaci da ba za a ce da gudu da kan da nake shiga cikin Qur'ani amma an gudu tsayawa ba za ka iya tsayawa wasu a wallahi ila ta da kai assalamu alaikum zan iya tsaya ce wa alaikun salam kan gana ma an bari ne na ciki in ce wa alaikun salam ko ka ce domin an samu wannan to kun ji wannan hadisi ne ga dai kuma in gaje shi ba wai magana mutane ba dan da yawa aka ya ma da wannan eh ko da ma ana ku da mutane da ai ko da bai ba sallama ba hadisi ne babu da magana da shi ya yi sallama babu da yake magana kan bayan ya da salam ya da mun yi magana a baya cewa salam sai ku ya ba la da a rubuta sallama in ku kana ji sai ka yi shi ya kai gori to assalamu alaikum ku ka dauko ki ka din salam yawa ka dauko ki ka amma duk ɗan su so ne eh eh ke da wa alaikum salam shi ma wannan su ne na da ne ba a saboda haka duk lokacin da ka zo kana da sifa kuma da ya da ka an kowa da kuma da sai ka tara la ta shi wa alaikum da la ya huwa yanzu in kana aiki ba ba za ka yi ne ai ba za ka yi ne ya ji da yake cewa fadalar yake da sallar ya haɗa ana kwana da abu ya haɗa ana da zana abu ya yi zama قال حدثنا مروان بن معاويه البزاري عن عوف الاعراني عن زرارة بن ابي اوفى قال قال عبد الله بن سلام irin malami ya gudu sun ne shi malamin sa abu ya ana tari da mutan ya karanta ne shi kuma ya zo daga malamin sa abu kai sama shi kuma daga malamin sa marwan bin muawiya al-badani shi kuma daga irin malamin sa abu da abu al-alani shi kuma daga malamin sa zurara bin abi awfa zurara bin abi awfa wannan lokacin da aka zo ana karatun sallah imamu yana karanta فإذا نقر في الناقور وذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يجد رجل الله
Allah yana faɗin cewa fa idza nukira fil naqur ya mal zawi ya kawo a cikin addiniya ki ayyukan al'amarin cewa wato da zara an yi wuta min na ko a cikin kaho Allah ya ce ba za ki kai wata wajen yin wuta wata rana ce wata ce ta tashi wani alal kafirina wato rana ce ta kunci da tsanani alal kafirina kai ne da nan ba rana ba ne mai sauki ga kafirai wallahi ne ba ke shi ne zurarun bin al-zau in ka duba bayan nawawi za ka ga malam imam zahabi ya kawo tantan masarakin biyarwa a bayan nuna kai da idan bayan ko jiwon sun yi din ai kun ga ya rubuta ya fara rubuta da ya ta ya ba Allah yana rubuta hadisi da annaba shi ne ake cewa kudin zahabi mai ne ya jawo ko wato guduwa kyawun mutuwa shi ne za ka gane a zuwa Allah ta bi ke kyawun ƙarshe a ce ba ai ta gaba sallah tana zaune a gurin ba ta dani wannan mutum da za ta dani mutum da za ta dani amma mutum ya gama ya yi mutum shi ya ce ya ba su da za ta dani su da za ta dani Allah ya ce kare yi ne kare Abdullahi bin Salam Abdullahi bin Salam da kana da shi a kan yi rubuci يوم الجنة إلى الركوع عليه لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة lokacin da annabi ya gabato ya zo Madina inda balana sai mutane suka yi su tundu aka yi zanzaro aka tsira kowa so ya yi ga annabi an tsira shi ne ya wato in fadar aka yi zanzaro zanzaro na mutane fadilu billahi anzu shi Abdullahi bin Zarar ba mutum yi bane a lokacin yake shi ma zan biyo aya yake ne kallo shi kallo ne ya kawo ya zo da kawo ba ya wannan da ake taba kai duk gari ya shiga da cewa a zama da zarar ba ma lokacin waya ba amma kowa ya ji labarin a nan mutum ko ina na ya dauka da masu shiga wato abin da suke so su gani da wanda suke so su zo su gani su ba da labarin har zai ga mutane suka je suka yi kallo kowa su je da yin bashin din eh wata kila idan gwamna ne to wani kawai mota kawai zai ba da labari ko wani kuma idan wato ya zo ji ba mota ba a wanda zai yi maka ko kowa da yin abu wani kuma ne da talabi ka ne zai da ba da labarin da shi ne kafin yana hudu duk da kakura hudu to me ya faru sai ke cewa hukumanci su ke na da su da su cikin mutane yi ma da sai kallo balan ma ta bayyana wata abu Abdullahi bin Salam ya ce ina ganin fuskar annabi alaihi salatu ina ganin fuskar da Arabu annabi wata abu ne da yau ne kaza yake wallahi ina gani na gane wannan ba fuskar ba kai Abba wane eh yake ina kallon dukkan annabawa da su ba da gano wannan ba ba kai ne ba mu da ba da ya huke ba ko ga ya hu ba ku ma ta ke hu su ba ba kuma yadda sahabbai kira ba ba labarin yadda sahabbai ke kiyayya da yahu ba sa san yahu ya saboda sun ta jira wa Allah ba kiyayya ne ruwa da alƙawarin da yake suna kai yawa an zama mu na ba a suna yi da ba da annabi ya tura su ke za su yi bi shi ke ne ba su bai cikin hanci asan cikin hanci ne wuta da suka fito ne asan shi suka fito ne ai duk wani abu da ya shafi falsara ko daga kuma da wuta wai eh da da da da yake kiransa da riba kaga tarihin banki ma yana da faransi eh saboda ni yaran su ne bari da rayiya saboda yake ne ko ni saboda yake ne da kuɗi a wuri eh na ke ce na zuwa saboda kana neman da mutum ya gani da wuri bai wanda eh Allah ba zai ba mu gurin zuwa ba to amma ka ga amsa ba Allah ya yi ai abin da abin da abin da ya Allah ya tsara wa a yake cewa yayi kace za mu rika ba ka wato ba din na abin da kai yake cewa a ruwa ka zo ka gani za mu rika ba ka ya kalle shi ne yake duniya da ranar Allah ba wanda ya mutu ya wannan yake kuma na rantsi da Allah ba wanda da suke da duniya da ba su ya wuya ba yake amma wannan zuri ana buwa da yake abin da na gani jirar da ya fara in buhu goma ne rage wa buhu goma ba wani kira shi da rabuwa shi ne da kai wata zai hada tsamar da rawa ce ba ga wannan sama da kasa da daya wannan adalci ba da ke kasa da zama da daya wa ne a mutane Allah ya ba mu labarin ga jiran Allah ya tsara yana kallon annabi Ali gani saboda tukokunsa gaba ɗaya su a saura eh saboda haka yana nan yadda ka san yadda iyaye yake sanin ƴaƴa ka san ka zo ka gane ayan nan sosai ko musamman uwa ba ka tafi ka tafi ka tafi kiwo yara kayan sallah in sha Allah ka rabu da ita biyu in dai ba ta yi an samu kudawa in ka je kajo Allah ya san yi wa yara ta kalma sai dai ko dai sun yi wa kuka eh amma ba ba su zai da ciwo daga kawai ba su ta ka ku kowa ya ku sai dai da ba na kai ka ɗauki ce ga auda yawa kai irin amma wallahi kowa za ka kalli da ya ce wannan ne wannan wanda yawa Abdullahi wanda yawa Ibrahim wanda yawa Ahmad kowanne a gare ta ce wanda yawa kula tare ku ba ku ko da ni da gaskiya to shi ne Allah yake ba da bukatu cewa yi cewa yi duk san Allah ku mai da shi kawai ba ku kai ne ko da duda a gari a kullun koyi gaskiya koyi ba za ku yi to shi ne yake cewa yake cewa wato kare yake magana a wani sai da ne yake hukumar rasulullah da da da ya saka kai ta kallon mu farko abin da ya fara daga gura a zama da ya zuwa yana magana da shi kare cewa ya ayyuka ta kun da abin da ake fara yi zo mu gida da za ta bi ga wata a cikin yi annabi ya fara yi zo mu gida wa ce fara yi da wayi ike fara yi ba wani ne ya ruka ba hada hawaye saboda haka yana zuwa zuwa ya yi wahanda ya kuta ne abu salama ku rike ya da salama in ka hada da uwarka salama na bawa faɗa abu biyu ka mu kai suke kuma kai wa uwarka addu'a domin assalamu sunan Allah ne almalikul qudus salamun mu'min sunan Allah ne sannan kuma kai shi duniya ga wani da su kula da yake kurka ya kasalla ba na uku na biyu wa da ya mutu ama ku je da wani ba ku je da wani ina kullum magana da wani ke cewa wato ɗabi'a da yake ɗauka da ya kamata ku ɗauka duk da je ga wala da hannu ba je da wala da hannu ɗabi'a nan da wuce ce da ta je wa kawo mutane da gungun yi gungun gaba da ya bayar wa zana masu saboda mabukatan yawan shi sa kullum ko karatu mu na ya ba ba ta kun ga ina da rana da kuma za mu ta ina a domin wanda ya dauka ya yi ko ku ke yi cewa kuɗi ba ka fi shi aka yi da samun da kakkalan da in kuɗin ka biyan kuɗi ne ka fitar da in ka biya sayan dala idan ya ga miliyan sha biyu ba a san ko masu fitar masu ne sha biyu a kasuwa ma za su iya ba sai dai ban ya sa biya ba ɗan ƙasa jari zai gudu da sa abu zai gudu ko ka da dukkan da zafi biyu wanda daga cikin masu kafira a ɗaukar jina ya yi sallah ba kan gida zai da yake mun yanzu yi shi ba zai yabo da zai iya sadaka na da alaƙa saboda wani sai yi shi da ake sai a kan da zafi da kari ma da zafi kakan yi wa ai amfani da shi ba a sa ba shi abu da wani zai ba kai aka yaba kan wannan galaba wa kajiya masu zaka kullum kada za za su yi wannan insha Allah ko kawo ko kula ba ina ba in ko kalli na da da za ku ku kawo da da shi biyu a cikin da ya shi za ka je za ka ba mun mun da lafiya da za ka je da da kin kawo da dubu da riya ne babu ko ta bai amma a kadiyar da ya ga da riyo na sabai da eh kaji da yake tsoron ido ni wannan ka wayar da yake kowa kowa ne ke da wannan ko abin da nake faɗa an kana da iko ita yana san ka ku kyale ni abin da yake yi ma zai ke mata amma aka ce ya wannan ka ko da zai yi gona so da haka wakilu wa sallu bil layl wa fil asara kuma da zuwa an gane ko a tare da zuwa sai sai waɗannan bai gari ko tsakanin da gari wannan su ne yawon a lokacin mutane suna ba kun san munafiki ba ya zama Kwarai kuwa.
ita ka so kai ka gane kai ba munafiki ba shi ne kana gani sallar dare wannan kai ba munafiki ba amma da yau kullum kwanciya kake da suke da dare dukkan da ke kai ba ba sai ba munafiki ba alamomin mu za mu bi ke domin kalla dare ba da yi za mu bi ne ba ai ka ga na ga na zama da zama nake ba wai na yi duwan da bai da za mu bi ba amma alama ce da za mu alama ce ka zo da jini saboda shi mara mutum kun yi dole ne a gani na idan zai ita kuma ta yi da ba mu gani ga Allah yura'un al-nas wa la yaqulun Allah illa Allah Ita ya ga Allah da Allah ne idan la daraja mu da yake al'ada ne ga mutane kuma a koya ana aikin da kuma kan gaba da su mai da aka yi gaba a yi kokarin da ne koran da ne da yi wani ya ɗi yau na abu ka karo da gidan kai kuma za ka zo kai fara ka taɓa a kan da biyu dole ba za ka kwanta gida kai ma da kai ya yi karo yanzu da ana cewa da an gaba ka tura ka ne kai ke tara da da rini ka kwanta wallahi da ka to amma da ka koma wata sabuwar da za ku wata yi ma komar gidanka da ba su zama kuma kana da kuma aiki ka ga ba ba zai yi ba ga aikin nan ni ta ne ga kuma ba ku da wani wani yana taimakawa haka ya da wani ya ga kaji ma da to shi ne wannan yin bilayi wa nafi ya kuma idan kake da wani aiki wani abu ya yi ne ba ya ya ne ku na rasu da Allah kada da da da da wannan da kawai kuma in kare da yau mai kuka wata da yawan Allah kun kare da zai amma ba a kan gaskiya ba a kan yau ba a kan yi gaskiya ne kukan mata eh kukan mata ne yawa ka san duk mai shara'a ne mai shara'a da wajen masu dafa kuka ya ba da gaskiya da bai yi shara'a kukan mata ne so da haka wannan shi وتن بالليل وتدل الدليل والناس نيام نور الدنيا كلب الجنة والسلام له بها الجنة في الأرض Allah ya sa ba to kun ga dai abin da annabi ya faɗa ya annabi ya fara faɗa ne to wani ya rayu a nan kafin sala wa ya muta wa tawbil al-ahama wa tadul ilayhi wa nasu ya tadkhulu jannata bi salam hadisi da dadi kun ga wannan hadisin ba wa ya rawaito shi Abdullahi bin Salam ya zo yana faɗar abu da annabi ya faɗa a lokacin da ya haɗa zuwa hadisin da ya faɗa shi ne ba da suke bayani a ka'idar matsala a ke ya halatta a karɓar ruwa ya kawo da ke yin kurinta ya halatta wannan ruwa ya ji lokacin da ya roƙi a yin kewa kurinta amma da ya roƙi linda haka karɓa babu kaifiyyar misali sallah babu da yake magana akan kaifiyya yadda ake yada sallah قال حدثنا عمرو بن عبيد ابن الدوسا قال حدثنا عمرو بن عثمان الرزقي وكثير بن عبيد وابو التقي هشام بن عبد الملك قالوا حدثنا بقية بن الوليد عن محمد بن زياد قال شيء بعد يقول السن يجي بعد وسعاد بن عمير بن موسى يا كلام يجي كما يقول بعد عمرو بن عثمان الرزقي shi kuma da malamin da kafir bin ubaydi shi kuma da bin malamin da abu da yaki ikram bin abdul malik qalu kafi hadathana baqiyat bin walid baqiya bin walid duka su duka malamin shi ne baqiyat bin walid ya kanta da su kuma da malamin da ba bin ziyad kali ne kuntu a'udhu bi yadi abi umama al-bayt wa tara kan da rike da hannun abu umama da zai ya kula da ba to dai yin bin abdullah to dai yin bin abdullah to da ka yana ji to amma da wata tambaya kun ji da yake ina da ke da hannun abu umama tsakanin babba da yaro wa yake kanin nan na babba da yake da hannun yaro to amma ya abai a nan shi karamin da yake ya yi kanin babba wanda tawili na kuma wani lokacin ba kyale da hannun za ka yi ne to irin wannan kun ji wani ɗansa kuna da wani ne ko shi ya ce hannun ka yawanci an kulle hannun yaro lokacin da kake tsoron wani abu yawwa amma wannan gurin za ku iya tafiya shi ya rike wani lokacin ba ya rike ya su ko a ke za ka ga suna ta wannan irin wannan yi ya riko hannun المسجد ثم ثلاثة فانطلقت معه بين المتعلم وهو مضطرب إلى بيته يا بيا يرى لبيع جنسه إذن فلا يمر على أحد سبيل أحد سبيل ولا سبيل إذ أبوه بابا الغريب baya taɓa wuce mutum ɗaya karamin yaro ne ko babba musulmi wala nasrani da wani guri da misali musulmi ko kirista illa sallama alaihi ba zai zai masa ba hukumar ne muna hada a baya shekara wajen goma baya cewa annabi ya hada yi wa kafirin sallama ko lokaci na kuma sai abu kuma masu zaki yanayi wa zai wuce karamin yaro kuma ko ba wani matsala amma musulmi ko kirista a nan ne mutum da misali ne ba kuma a cikin da yi kyau shi ne malarin ke ba da amsa amsa ta farko amsa ta farko wasu suka ce shi abu ba wajen bani bai san wanda ya wata lawa ba mu ji ba shi na ke da arziki shi ne ya sani ko ta daya amsa ta biyu suka ce a ko kuma hadisi shi bai ji masa ba shi bai za a cikin hanyar ya sallama ga wanda ba su yi ba domin wani abu ne ko su da yawa misali gashi suna ta mutane da yawa misali na farko lokacin da wata zai zai ka bai akan gadon kaka sai na muka ka tambaya ya ga kaka ba ta da gado haka yi wani na kasa da su yana gudu Muhammad bin Masala ta yake ya halifata Rasulullah ya awara fi tsari yake tana da gado saboda gara annabi ya ce kaza kaza yake jure kaza da ya sanar haka da sani ba yadda aka gaya wa na biyu wata rana sai na ba na sha babu wannan misali yana jira dan uwan da yau abu mutan akari abdullahi da kai ke fa sallama salamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh shiru ya kuma yi da yiwu shiru na uku da yiwu zai jira ko dama da ya ce aljihi da zasu salata na'am ya ce shi kuma ya ji wani a cikin ya ji wani kanarsa ya ma hamsa da ji wani kau yana kowa sai ga ya juya ya ce kau ya yi ta a baya sai na wani bayan ya zama kan ne ya sa yana ba ka zo wuri na ka yi sallama kuma ka kira ya ce an kan ya ce a cikin ya zama salata sai na wani ya ce ya ai na kai da annabi ya faɗi wani shi da sani ko ka samu da ko hukunta domin ba za su yi da yawa na wani ya ba abun muda ake yi na su ba ta hankali su yi kai nan da nan kawai sai da yana zuwa mu ne gurin majalisar su yi saba zuwa yana zuwa aka zo ya yi da wani yi aka ce ya Abdullahi ne ke ke ba haka ni dai ba da labari sai ce kun ji kun ji yadda muke da aminin mun ne suna da wasu da ke wa duk cikin kowa ta hanyar ya ka ce wa ya kowa kaya da ke gaba ba ta abu da ake da kuɗi za a ce ma da kuɗi da ake ke je gaba da amsa karamin cikin da aka kuma yi ya zo ce ai an dace ya ce kaza kaza kaza kaza ya ce ya yi kaza kun je da zaɓe kuɗi sai abin da suka yi a daga annabi ya ce ce da yi na ba to kuma akwai wasu bilisin imani ne ba wannan misalan kuma da kan kuma yake zari da yawa wani wato ka ga wasu abubuwa ne kuma wasu abubuwan ba ka sani ba ake yi ne ya ba ka kuma yi ilmi na ne to wannan shi ne hamsa da wani da ta baya cewa in la sallama alai ba sai ne ba sallama hatai hatai hata idan ta labari jarimi hatai da yake zuwa kofar gidansa kala zai yi yau da hali ya ɗan ɗan uwana أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء المسلم أن يؤتي الكلام والكيان يتكلم هل تكلم باب ثلاث رواتب أبي المعين باب دي ناوت كي تيجي تقول عليه في الدين باب الأولى سلبه باب دي يقول على سلبه نكر أبو الهوى نكر أبو الهوى جزء وبيتدي عن سلبه على كي نكر أبو الهوى keke mota da doki da sauran zuwa sama to shi ne wani tafiya a kafar sallah قال أخبرنا أبو عبد الرحمن قال أخبرنا وهب بن بيان قال أخبرنا ابن وهب وأول السند قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا عامر بن عيسى المصري قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أبو هاني عبيد بن هاني عن عمرو بن مالك عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه شيء مال يدي مال بن أبو عبد الرحمن وهو إمام النسائي إذا كان أبو عبد الرحمن بن وقف مال النسائي wanda asali rairai wuka shi ma daga sunan da ta yi shi yau domin a wani yau ne wannan da in ka yi shi ma da ta yi yana shi yau to sai ne shi kuma daga malamin da waha ibn bayani shi kuma daga jirin malamin da ibn waha malamin imam bayani ko wa wala sanar shi shi bayani a wala sanar sun ɗauko wani tsari na dan lokaci shi kuma ya ce a farana mu ya ala ko iko isnadi ne su biyu bayan ya gama da wannan isnadi kuma ga wani isnadi daga malamin sa abu ya ala shi kuma daga ahmad bayan wata haka bai da ita a yi kundi haka yanzu zai yi zai tafi tun daga rauni ne da kuma masa ko daga masa ne da kuma nina ne wani wani tsari zai yi tafiya a kakkiya hadisi ɗaya zai ji a wanke dawo sai can shi zai ji a wanke dawo to shi kuma ya ce daga bada masa ya guduwa shi kuma ya ce abuwa ne hali da ba a yi rauni ana da ummu hali ai hali da zai zama kawai yamma da zai ta ummu hali ai mata da kunya kuma yi da hali sunan ba mun da yadda shi kuma daga abu bin malik malamin sa shi kuma daga bazalin bin ubayyilla ubayy radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi yace Tujjani da farisu alal fari na kan doki shi zai wuri da iya akan sallama. Mun bane da yi ku domin wanda yake sama yana ya fi da kai. Zai aka ce kai za ki wani kan sallama. Wal maki alal fari wanda yake tafiya kuma shi zai wani kai sallama. Wai sallin da kalilu ala tafi sannan ka an ciwo masu yawa sallama. Mutum biyu suna da mutum uku su za su yi wa mutum uku sallama. in dai ya haɗa ku yi shi ne ku sallah in an zo kuma ba wani yake dole da wani yake tafiya ba in an zo wucewa hadisi ne ga dace babu kalami ba ne a alƙari babu da yake wato bayani ko sallama wanda zai wuce ga wanda yake tsaye sallama mai wucewa ga wanda yake tsaye wanda zaki ne a daga abuwa ala zaki wanda yake tafiya na kuma almar wanda zai wuce ala zakin ga wanda yake ne ka zo wuce wani na zai yana koma gida ko da hanya قال أخبرنا محمد بن جعفر بن رزين قال حدثنا إبراهيم بن على الزبيري قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا أراب بن عثمان عن ابن حكيم عن جابر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال sai malami ibn bin sai ne malamin da Muhammad ibn Ja'far bin Rabi ya garne ne shi kuma ya fito daga malamin da Ibrahim bin Ala al-Dubai shi kuma daga malamin da Ismail bin Abiyar shi kuma daga malamin da Haram bin Uthman shi kuma daga malamin da Ibn Hakimi shi kuma daga malamin da Jabir radiyallahu anhu Allah ya kara musu yarda shi kuma daga jini malamin da babban malamin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ana da sunan da ya zama da zama sala annabi ya ce yusallimu kayyu ala sabil sarki shi ne wa babban salama wa yusallimu duwaki wa ala isni kuti sai yi wa wuri bi salama wa yusallimu kayyu ala sabil kadan zuwa ba ce wa salama wa yusallimu raki wa ala mali na kan abu hawa ya wuri da ya salama ويكلم الباب على الغائب بوجه الوالي ونفي السلام ويكلم القائم على القاعد التي يكمل ولده سوى باب سلام الفاتي على القاعد باب ديك وكان عقل كلم الولي يزوق بيتبيع كيف ولده السلام الماجد بيتبيع على القاعد وهو يسلم قال اخبرنا ابو بكر النسابوري قال حدثنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج عن ابن زريق قال اخبرني زياد بن سعد انه اخبره ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد انه سمع ابا هريره رضي الله عنه كيف قال ابن سعيد قال لك ابو بكر يسالني يا كان النبي shi kuma ya daga bada wata Yusuf bin Sa'id shi kuma daga bada wata Hajjaj ba yau ne Yusuf bin Sa'id ba ajali da yawa shi kuma daga malamin sa durai shi kuma daga malamin sa biyar bin sa'ad shi kuma daga gini malamin sa cewa ya ba shi labarin zalik maula abdurrahman bin zain cewa ya da abu huraira radiyallahu anhu ya kuma yana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi ya ce gani wa rashi wa da baki na ga abu hawa shi ne wa mai tafiya ya zama والباقي على الصعيد قبل حديث القدر باقي كوي باقي أما أمبيا والباقي على الثاني وفي شيء تجيء أمني ونجو وسلم سنوى القليل على الكثير كأنت يوم البيع وسلم باب سلام الباقي يهي لنجك يا مقاول كبا babu da yake magana a kan sallamar masu tafiya a duniya suka haɗu ka kuma daga gama biya dole da yamma ko da aka yi kowa haɗuwa yi wa kowa tafiya yi قال حدثني وحدثني محمد بن وكيل الزبيري قال حدثنا محمد بن بن مكري قال حدثنا ابو عبد الله محمد بن عمر الواقي قال انبانا ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنهما شيخ مالك يقول في محمد بن وكيل الزبيري يا كان shi kuma ba da wata Muhammad bin Bahar bin Badar ya karanta ne shi kuma ya je gaba da Musa Abu Abdullah shi kuma ya gaba da Musa Muhammad bin Umar Al-Waqidi shi kuma ya gaba da Musa Ibn Zuray shi shi kuma daga abu zubai shi kuma daga jami'a da Allah ya Allah ya kara mu yadda amin shi kuma daga azaba ne da su suna mai yadda shi sai dai wannan su wani da baki na ka zo hawa shi ne wa mai jami'a da Allah wal baki ya da sa'i mai jami'a da wani da Allah wal baki ya da jami'a sannan waɗanda wato suke tafiya su biyu duka wanda suke tafiya su biyu duka su kowa tafiya yake gefe su kuma a yau ma ya rabu da lafiya da ruwa duk wanda ya ba da sallama su biyu kuma ya su ba ce ka zo da gaba za su haɗuwa muke su ba ce wani ba da wani sallama ya ka ce duk wanda ya ba da sallama su ya kuma da lafiya a gaba sai ka yi kai ne dole domin ka samu wannan fifiko na babu karamin mali a dalba'i babu da yake magana a kan sallama almaru mai wucewa a dalba'i a ga wanda yake a zaune na قال اخبرنا ابو عبد الرحمن قال اخبرنا احمد بن حفص قال حدثني علي قال حدثني ابراهيم بن عثمان عن موسى بن عقبه عن صفوان بن سليم عن علاء بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه قال شيء قال في يقول في قال موسى ابو عبد الرحمن امام النسائي في كما قال موسى احمد بن حفص في كما قال موسى باهر بن حفص shi kuma daga malamin Ibrahim bin Ahmad shi kuma daga jeyin malamin sa Musa bin Awwa sai Mutira shi kuma daga malamin sa da kuwa bin Sulaim shi kuma daga malamin sa Adawu bin Yasa da ya ci kuka hawo jama'a na yi kudin da ban baya shi kuma daga malamin sa a a tabbuwar Sulaiman bin Yasa shi ne da kuka hawo jama'a shi kuma daga malamin sa Abu Hurairah radiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يسلم السبيل على السبيل كلام دي وسلم والماء على السعي والذي يوفي كما يولد وسلم والسعيد على الكثير كلام دي وسلم سلم باب ثلاث باب بعد كم يا تمام يا كتاب في جزاء ولا تموتير باب ثلاث سعيد على الكثير باب da yake magana shi ne kana kan da bugari sai a ce ba wata hadisi ya zo a bugari sau kaza in har mukalara kuma sau kaza mukalara shi ne inda ake jiran gaggawa yanzu misali hadisin nan guda daya da za ka dauka in ka zo kai wani akan karami ya rubuta sallama a cikin babu a cikin hadisin a nan yin magana mutum biyar to wannan mutum biyar sun kowa sun zo babu da ya halatta ka kowa hadisin kaza shi ne kuma abu da ma'anin ya yi kanka to haka ne yake gani wa hadisi ya ta yawo kamar hadisin abu hurairah cewa jama'atin yanzu da ruwan lawan gini sai ga ya zo an an zo gurin shugaba adali sai a ɗauko a yanzu a bada rabar rabar idan aka zo gurin matakin da ya gaso ga shi matakin kuma yana bin Allah sai a kuma ɗauko a yanzu idan aka zo gurin ƙazafi an gane ko kuma mutane biyu da suke kaunar juna da Allah a kuma ɗauko a yanzu to shi ne za ku da ake kuma rara an mai da shafi amma kowane guri da ya yi su yi na da يسلم يسلم يسلم الراجل عن الميت قل قال حدثنا ابو يعلى قال حدثنا زكريا بن يحيى بن مرحبوي قال حدثنا روح بن عباده قال حدثنا حبيب بن الشهيد عن الحسن عن ابي هريره رضي الله عنه وقم مالني ابن السوري يتبادل من ابو يعلى ya san da shi shi ne zai yi musa shi kuma ya zo da gaba da wanda zakariya ne ya ya kula da kawai shi kuma da gaba da wanda rawu bin abaya shi kuma da gaba da wanda hadisu bin jami'i shi kuma da hakan wajina anan ne ma kace alhakan haka shi sai ba ɗalibu abu wurare wannan hakan ne wani asin ɗaliban sai a ce wa ya haɗar da zakari shi ne wani ne haka kawai suna da aljanna da yawa guda ɗari idan aka ba ka ɗan abdullahi an abi hurera kai kawai sai ka hararu cewa a ɗaliban abu hurera waye abdullahi su ma da wani zai da an zo idan aka ji wato wani abdullahi ko ka daga ma da kira haɗuwa da ki sauka da zuwa abu hurera ko zai ja masa layi da ya ji ka mai ne shi zamani ne a jiya sun zuwa mun zamani da da ta'amul ba amma kowa da ya karatu a wurin sa na'am ba ka yi waya da gare shi a kan ba bisa a zamanin da kayan zamani ne an fahimta da yau kana nan kana zamani da professor ta kuma ne ne gure da nan amma an ba kai karatu a wurin da ba za ka yi ta koyi tunani ba faɗi tunani a ballantana bayan baya to kamar haka to idan ka bar suna ta al'araru a ɗaliban da akwai da wannan suna ya zauna a gaban da su yi ya wuce sai ma da yake idan an yi haka yawa ana bi wa yadda ya ruwa ya rafi ya lawa an ba kada su da ka yi lafi kuma da ne wa rafi wa da bashi na ka abu hawa shi ne ba mai tafiya ta yawa wani ba shi ya ta tsara shi kuma wanda yake tafiya ya yi wa na da wata sallama wani kari da wani kafin kuma ya yi da sallama shi kuma ka yan cewa irin wannan gurin da yake da hawa da yanzu ya dace da gudu kawai da wuce ko kuma ya fasa hannu da farko gaba ɗaya wani na gurin kuma ban tsara ba sai guda kala da tsara ko a wuce irin wannan sai wani ya ɗauka ba a fasara ba su an za a fasara ba da ita ce ba ku hada sai dai zago kalma ta ko kawai sai a ce ba su kaza yawwa wa abin ya da dole ne babu zalami wa'i da madaukar kawai za ku ya ce a nan daidai salamun jira da lemuri za ku salatu wa ni an jama'a jira da insha Allah wani kaji wannan da ya kuka da lafiya eh salamu salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh karfe ɗaya na dare zuwa karfe sai ya koma ba har sai zalla asuba kuma da zai bambanci da zalla wanda ya yi cikin karfe da na zai bai koma sauki ba har sai bayan asuba ba wani da abu yawwa ba da yi da dole haka abu ne a biyu ne bambancin wanda ya zauna an gane aka yi ta ba da kuki raba raba raba aka yi da yau da wanda da ya yi ka fi raba biyu da ya shi wannan bai dace waje da aka yi da ba da rana da ana suna da wani ciki ba ku to kamar haka da gani da ke da ita ya ne sannan sannan shi wanda ya zauna har zuwa wannan addu'a ne shi shi kuma ya rike lokacin alhaji lokacin da Allah yake tambaya an yi da irin soyayya shi da ne tambaya a wani akwai ne neman gabar a gabar ta bambancin da yawa shi ma dai wanda da yake guda biyu ko a farki yana cikin wanda za a rubuta da biyu da shi ku bayyana shi ko ja biyu yanzu da za ka je bayan goma da da rufe wani da ba ya je goma ya kwanta ba shi ja biyu da rufe ta yi kokari ya sallah ya goma ya kwanta bai ja biyu da ya ba ya sallah da inda za a za a zo yin duka wani aljama ko ba ɗan zalla da zai yi ruwan nan. To, bambancin da shi ne promotion example mai shi wanda ya samu ta da yawa shi kuma ta da ɗan shi ne wani. Amma shi ma ya yi zalla sai. Bayan sha shi kun je kai zaka kai zalla kun je kai wasu ga ita shi. In dai kar ka kai wasu yanzu ka tashi sha shi wani abu kai zalla kai ta hajji. bambanci ku kawai shi ne wannan abin da na faɗa shi ne da wani yake zaune da ba amma ta haka ne wani a ke bai wa min al-layli fa kana tabi la ilaha illa allah hatta yara ta ya yi wani shi ne bambanci da kiyamu ko ya mu ne da ran da raba kai ya ce kai kiyamu ne amma ta haka ne sai dan yi wani hajjaji kuma baccin ba ta yanke ba sulutun laili na yawa to da haka ba wai mutum ya gane ta ɗaya ba ba shi ba sai bayan ya ji idan mutum ya tashi ya sallah ya koma ya kwanta ya yi sallah na'am
kuma ba sai gane da yawa ba kai yadda za ka iya an fi son consistency a haka ko wuce da kake kake yi to wani yana cewa yi ya riga aka yi sallah ya in bai yi wani matsala ake ba ba in ka san aikin karfi kake yi ba ka iya tashi har sai an jarge ka zuwa da kake yi a wannan ne sai a masallaci kawai a zuwa sai a tarbe ka amma wanda yake da dama wannan daren akwai fa'idoji masu yawa akwai fa'idoji sallar da tana da fa'idoji duk a takuncin rayuwa har yan da mu yi mata muna gaya ku in kika bai da hankali a sallar dare za ki wani tsoron ɗaya saboda yana kana kawo nutsuwa nutsuwa za ka tashi ka ganka kana ta murna wani ya ɗauka wani abu ka ba su sai wani ya yi sallar dare da ta fara ku yi cikin da ya yi ba ce da wani tsaya Allah ya dace da na'am sai da Qur'ani ya halatta ai ka ga lokacin da sai na mu yi turo shi ya ka ai cewa ai akwai da ba hana ka bane to da ya halatta ya halatta ai idan ba ka gane ba misali kamar kula kuɗi da yadda ke kaji kullum da suke kafin da kafin musulmi musamman sai kafiran arewa ne za ka je ka ga wani zuwan da abubakar wani ibrahim ko ba mu yi wani har idan ba ka an karba sai da abin da ya ba da abu kuma kuma maka gani ne a kan farko to abu ba ka gane ba kai da nan ba ko sai ya mu yana da yake ga wani ba mu yi wani shi ne za ka koyi amma in ka ta ce ba za mu zo nan ga wani a babu idan suna duba duk ga wanda ba ku yi ba da ku yi sai a cikin to da ni kuma nan mutum guda sai za ka yi kaza ni yau ko da ni mun safare da ni kuma nan mutum guda sai za ka yi kaza wa ne ko su kuna ba su rera guda ne ko rera guda ne za ka yi kaza to wannan shi ne Allah ya yi abin ma abin ya Allah haka waɗannan lawa wanda ba kuma yi mafi alaji wanda ba kuma yi mafi kawai a yi ta zama domin an ta biya ya ba ta za mu kanu kan gaba yawa an ba su biyar ba kuma da yanzu za ta mata ko ko ko ba ga wanda suka bi ba ne yi bin an zama yawa malaiku za ta mata na shi ba komai kai na amma ba da haji ne ba yawwa shi ne kawai bambanci wannan falalar da yake haji ne ba bai saboda ka ka kawo da gari wajen da waya ko da kai kana je ba da waya ba ka je ya wuce Allah ya saka Allah ya saka a kamar yadda muka faɗa insha Allah ta'ala shi wannan karatun da amaliyar da yana da mulki na talata da lati amma na bari dole ba sai na za su je ni a cikin mun je gaba a gani ko sannan karatun mu na na siyar da wata na lissafi da ba ya da ta ala za alhamdulillah ya nan ta wata da ta wani sai muna da zuwa Allah ba ku sun ce kaka wa waɗanda ta ba da gudunmawa da kai Allah ya wuce mu ya ba ya sa mu abin gani Allah ya wuce mu ya wuce shi wannan da zamu ga da muke da asali wannan lahadi za mu yi karatu rabin amma akwai yiwuwar karatu da kuma kai ko da wani ba mu da ba mu ba kai da ba za mu fara wata rana da muke da rani da zama lahadi lahadi ne amma ba za mu yi da wannan karatu da muke karatu idan muka yi rabin da muka gani da za mu ba da dama kuma sai a yi kara rana ɗaya domin a kan kuma da karatu sun ke za a ba da alamun ya kai biyar da shi za mu a rana domin kuma sai wani rubutu ta yi sai kara masallaci da mu kan wani shawar muna da tsada da suna yin shawar da wani da wani da wata Allah ya saka kowa da kai ba da yin yi ba ta yi duniya na kara da wani gida waɗanda suke da yi a kowa da wani da ke kai muna da tsada da suna yin shawar da wani da wata ya yi da wani يقوم بالقضاء من آمين يقوم بالقضاء wanda ya wanda da kuma kai biya shi wanda ya wanda ya ce wani kamar ya wani muna da Allah da kuma da yake wani mafaka Allah da kuma da yake da yake wani mafaka muna da Allah da kuma da yake da wani mafaka wanda da yake wani mafaka da yake da yake da yake da yake duk da rayuwa da kuma da yake ba wani da yake da yake da da kuma da yake da yake da kuma da yake da yake da Thank you.